الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wa musulmi yau muna a 27 ko ga watan zulqa'da hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan 6 miladiya na da 2022 ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka mustalol hadith na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala mun tsaya a kan hadisi ko isnadi munqata shine malam ya ba da tafsiri ko fassara ta al-munqati ma huzifa min athna'i sanadihi rawin wahid kenan shine hadisin da isnadin shi aka shahe rawi guda huzifa amma a tsatsakin isnadin ba farkon shi ba ba ƙarshen shi ba au rawiya ne ko kuma rawi guda biyu fa aksar ko hiye da haka nan la ala tawali sai dai ba a jera ba kenan a cira can a samu biyu ko uku hallo a cire a hudda wani kenan sai zamanto an ce mai munkata nam waqad yuradu bihi kullu man lam yattasil sanada kuma wani lokaci ana yin shi da dukkan hadisin da isnadin shi bai ingan bai dangano ba ina an samu cirewar isnadi fa yashmalu al-aqsam al-arba'a sai ya mamaye ya game kashe-kashen is wannan hadisi da'ifi guda hudu kullaha nan da mu'dal da da munqati da da mursal nam da mursal da mu'allaq mumtaz قال مثال ذلك ما رواه البخاري كتمتشن وانا حديث ابن امام البخاري يرويتوش قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات نوانا حديثي سمغا قال هزوا قرشي فإذا هذف من هذا السند Umar bin Khattab summiya mursalan domin an shahi sahabi wanda ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko wa idha hudhifa minhu al-humaydi summiya mu'allaqan ina humaydi نعم قال حدثنا يحيى بن الأنصار حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر جنبايا نعم قال ما روى البخاري حدثنا الحميدي ko kenan yanzu imamul humaidi shi aka shahi daga shi wanda almajirin shi shine wanda yake da littafin shine imamul bukhari sai bukhari kenan an shahe malamin imam bukhari mun gane ko to wannan sai a ce mishi mene mu'allaqan inda imam bukhari kawai ta yi wane ya ce an shahe wanda ya zamanto kama an rataye shi ne wa idha hudhifa minhu sufyan wa yahya bin sa'id summiya mu'dalan ina yahya yake bayan Humaidi Abdullah bin Zubair قال حدثنا سفيان كنن با تسكي ake قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري بي أجري كو ina rawi biyu a jere a tsatsakin isnadi sai a ce mashi mene sai a ce mashi mu'allakan mu'dalan afwan wa idha hudhifa minhu sufyan wahdahu aw ma'a taymi summiya munqati'an kana idan aka shahi sufyan shi daya ko kuma da yahya ga su gaba su biyu sai a ce mai munqati'an mumtaz kala hukumuhu hukumcin wannan isnadi ko hadisi wa munqati'u sanadi bi jami'i aqsamihi mardud kina hadisi isnadi munqati' da dukkan kashe-kashen shi an mai sashe ne kinan ba karbabbe bane ba lil jahli bi halil mahzuf domin an jahilci halin wanda aka shahi shi kuma daman dirasa ta isnadi ko karatu na isnadi dole ka san wanda mutumin da ya ruwaito wannan hadisi ta ɓangaren adalcin shi ta ɓangaren hardar shi to wannan ba a san kowane ne ba kinan sai zamanto akwai matsala ta wannan bangare dole ya zamanto hadisi ne iya da rauni siwa ma ya ce saɓanin mursal wanda zai zo munkatai wanda zai zo kamar mursalin sahabi hadisin da karamin sahabi ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce a lokacin da bai balaga ba ko bai zama ya kai matsayin da zai rarrabe wani abu amma ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ya aikata kaza wannan ana ɗaukar shi cewa hadisi ne ingantacce mursalin sahabi saboda shi zai sahabi karami zai shi ne daga sahabi babba kuma duk da cewa iya da abin da ya shahi wannan babbar sifa ta wannan suhba cewa ya abokanci manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa da shi ya ji shi ya yi imani da shi har ya mutu mursal kibar tabi'i hakanan da mursal na manya-manyan tabi'ai domin sun ji daga sahabbai inda kafir min ahlil ilm da yawa daga wajen masu mabuta ilimi sun taya akan haka nan idan abdadahu mursalun akhar idan wani mursal daban ya ƙara mai ƙarfi gane ko wannan hadisi ne babban tabi'i ya ruwaito shi halau aka samu nafsul hadisi wani babban tabi'i ya ruwaito shi halau aka samu kuma ta hanya daban-daban yana sai karfafa wannan wancan na farko al'akhar au amala amalin sahabi ko kuma aiki na sahabi au kiyas ko kuma kiyas na wani wani tabi'i babba ya rawaito hadisi sannan kuma a samu wani sahabi ya yi aiki da shi ko sabe sun yi aiki da abin da ya rawaito to ko kuma ya zama to ya bi kan wannan tsari na kiyasi wannan sai zama to shi ma ana karɓar shi ba a cewa da'ifi ne المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب في كتاب التزمت صحته إذا معلق يزو da siga ta jazm bai ce ba an sai ce kala ko sami'tu gane ko wannan siga ce ta jazm bai ce ba an ko an ko kila a ta kala ko sami'tu to nan sai zamanto amma da sharaɗin ya zamanto a cikin littafin ne da aka lazumci inganci kamar sahih bukhari sahih muslim inda daman da za su wallaha littafin sai da suka sharɗanta ba za su kawo wani hadisi ba sai ingantacce mun gane ko ka sahih bukhari masala wala ya kawo ka misali na sahih bukhari to idan muka samu isnadi mu'allaq ko hadisi mu'allaq a cikin sahih bukhari sai mu yi hukunci akan cewa ingantacce ne domin sharaɗin da ya gitta ba zai kawo wani ba sai hadisi ingantacce a idan ya zama to ba da siga ta jizun ba to wannan sai an yi bincike za a duba a koma can tushen hadisi a samu inda isnadin shi yake cikakke in so sai a yi dirasa shi a karance shi ما جاء متصلا من طريق آخر حديث ده زمانته منقطع سيدي ta wata hanya daban ya zo muttasil kenan waccan hanya ita ce munqati amma wannan kuma muttasil ne kenan min tariqin akhar wa tammat fihi shurutul qabul kuma aka samu a cikin wannan hanya muttasila ko isnadi muttasil ya zamanto an samu sharuɗan karɓar hadisi su guda biyar ko adalatin rawi ittisalin sanad da farko adalatin rawi dabtun rawi adamu shizu wa adamu al'illa ko illa kadiha na wannan sai zamanto in ba haka ba kuma bayan wannan to asalin hadisi mun kata isnadin shi da'ifi ne ko kuma isnadi munqati da'ifi ne iya da rauni dalilin jahala ta wanda aka sha aka shahi at-tadlis ta'rifuhu aqsamuhu ta'ifatun min al-mudallisina hukmu hadith al-mudallis qala at-tadlis ta'rifin shi kenan menene tadlis qala siyaqul hadith bi sanadihi shine koro hadisi da sanadi yuhimu annahu a'ala mimma kana alaihi fil waqi wanda yake nuni akan cewa ya hi ɗaukaku ya hi ɗaukakuwa a bisa yanayin da yake mun gane ko a waƙi'i mutum ne zai koro hadisi isnadi gashi a sadadde amma sai kwatanta da a cikin wannan isnadin yadda ya ruwaito shi koro shi sai ya ba shi matsayin da a waƙin bai kai ba bai kai wannan matsayin ba idan za a bincika a yi bincike a kan isnadin wannan sai aka bayar da wannan matsayi da malam wannan malam ya koro wannan isnadin cikin isnadin zai zo da wani abin da wani kamar sinadin wannan inda da yanayin shi zai koro shi a asali da bai kai wannan daraja ba wadda ya koro shi da tadlis wayan kasmu ila kismain ya kasu kashi guda biyu akwai tadlisul isnad akwai tadlisul shuyukh kuma kowanne malam ya yi tarifin shi fa tadlisul isnad an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi أو يره من فعله بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه shine mutum ya wani rawi ya rawaito hadisi ga wanda ya gamu da shi malami ne ya gamu da malamin da rawaito hadisi malam ya sama'uhu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi abin da bai ji ba daga gare shi ko kuma bai ganin shi ba daga aikin shi bai gani ba daga aikin shi tabbat wannan ya gamu da wannan malami sun yi zamani ɗaya balma la'alla ya rawaito wani hadisi a wurin shi to amma wannan hadisi da ya rawaito daga gare shi bai ji ba daga gare shi kuma ko bai gani ba daga aikin malamin sai dai da mine bi lafazin yuhim annahu sami'ahu aw ra'ahu sai koro hadisi ya rawaito da hadisin da cewa da lafazin wanda yake nuni yake ihami cewa ya ganshi ya ji shi ko ya ganshi misal misali qala aw fa'ala yace ya fadi ko ya aikata aw an fulanin ko yace daga wani aw anna fulanan ko kuma wani qala aw fa'ala ya faɗi ko ya aikata wa nahwi zalika da makamanta wannan alhali kuma bai gan shi ba bai saurara ba kinan wannan sai a ce mai tadlisul isnad in gane ko kinan sai ga da ya rawaito zai kwatanta ma kamar ya gan shi ko ya ji shi ya gani ya ga ya aikata wani aiki ko ya ji daga bakin shi alhali kuma bai ji ba sun dai gamu da juna amma wannan hadisi da ya rawaito bai ji ba daga bakin shi ko bai gani ba in aiki wa tadlisu shuyukh shi kuma tadlisi na malamai an yusammiyar rawi shekhahu rawi ya sanya wa malamin shi wani suna ya ambace shi da wani suna أو بصفة أو بصفة أو يصفه بغير ما اشتهر به ko kuma ya kamantar da shi da abin da bai shahara da shi ba fayuhimu annahu ghaira sai ya yi ihami ya kwatanta kamar ba shi bane ba yanzu misali mutum ya rawaito hadisi daga wani dan kance ana ce mai kancawi ko kancawi sai ya ce ai zandari a san shi sai a ce dan zandar ne ba dan kance ba ko to haka ko kuma ya bashi ana ce mai abu abdullahi ya ce abu abdurrahman a ga alkunya shi da waccan ya shahara ba a san shi ba da abu abdurrahman kenan kaga ba za a iya gane kowa ne ne ba za a ce ba ba shi bane ba na'am shine yuhim annahu ghayrahu imma li kaunihi asghar min wannan sababin da ake tadlisi ne na shi ko dai ya zamanto malamin wannan malamin shi ya yi shi karamcin shekaru baya so a gane cewa ya ya ya doko ilimi ya rawaito hadisi daga na kasa da shi mun gane ko فلا يجب فلا يحب أن يظهر أن أن يظهر روايته عمن دونه بيا سو يهد روايش ya bayyana ta gaman ga wanda yake ƙasa da shi shi ko nan ba aibi bane ba dan malami ya rawaito hadisi da na ƙasa da shi ya ɗauki ilimi wannan darb ne na malamai bakka zama malami sai ka ɗauki ilimi daga malami wanda ya hika da wanda tsararka guda ne da wanda ka yi kamar yadda imam ahmad rahimahullahu ta'ala ya faɗi na'am wa imma liyazunnu nas kasratu shuyukhi ko kuma iya san dai mutane su yi zaton ko su tabbata lalle wannan mutum iya da malamai da yawa mun gane ko Allah malamin shi guda uku ne in ya sayyawa waccan suna ya sayyawa waccan suna ya canza wancan alkunya ya canza wancan gari ai kaga sai a ga cewa kai iya da malamai da yawa shi kuma malamin shi ba su malaman shi ba su da yawa nam wa in ma li ghairihima ko kuma da wani sababi daban wanda ba shi ba ko ya zamanto rawun da malamin da ya rawaito mai rauni ne gane ko baya so kuma a samu ruwaya shi tana da rauni min al-maqasid wanda wanda ya zama to manufa da ta sha bamban da wata wal mudallisuna kathiruna malaman da suke tadlisi suna da yawa wa fihim du'afa a cikin su akwai masu rauni raunana wanda wajen bangaren harda ba su da harda ta kwarai wathiqat akwai waɗanda suka zamanto mahardata ne gwannai ne mahirai ne kal hasan al-basri misali kamar muhammad bin al-hasan al-basri wa humayd bin tawil wa suleiman bin mahran al-a'mash wa muhammad bin ishaq wal walid bin muslim wa qad rattabahum al-hafiz ila khams maratib imam hafiz bin al-hajar al-asqalani rahimahullah ya jera su ya zuwa martaba guda biyar al'ula mataki na farko ko martaba ta farko mallam yusuf bihi illa nadiran wanda ba a kamantar da shi da tadilisi ba sai ɗan kaɗan ba al'adar shi ba shi ba bai yawaita ba tadilisi kamar misali yahya bin sa'id al-ansari a sani martaba ta biyu man ihtamala al'a'immatu tadlisa wanda malamai sun ɗauki cewa iya tadlisi bayya tadlisi wa akhraju lahu kuma suka fitar da hadisin shi fi sahihi a cikin hadisi ingantacce ingantacce wanda ya kumshi hadisai ingantattu li imamatihi saboda shugabancin shi a cikin malumtaka a cikin ilimi babba ne a cikin ilimi sananne ne tsika ne wa qillatu tadlisihi kuma kaɗan ne ma yake tadlisi fi, fi jambi marawa idan aka auna da gehen ko adadin abin da ya rawaito sai a samu hadisi ya rawaito hadisai daiwa ingantattu amma kuma sai aka samu 'yan kaɗan wanda ya tadlisi a cikinsu tasfiya na sauri misali ka Sufyan al-Thawri أو كان لا يدلس إلا عن ثقة ko kuma malamin da bayya tadlisi sai ga malamin da ya zama to thika ne mun gane ko idan tadlisin shi ba ya da illa daman abin da ake tsoro ya zama to ya yi tadlisi akan malamin da ya zama to mai rauni ne idan ya yi tadlisi wannan kuma mummunuwa ce ta daban na'am كأبي كأبي الزبير المكي آه. عن ثقة كسفيان بن عيينة مثال سفيان بن عيينة نعم الثالثة مرتبة أكو من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات wanda ya waita daga tadlisi wanda ba a ƙayyade shi ba da sika ne ba ce ba thika ne ka abu zubair makki misalin shi abu zubair makki rabi'atu martaba ta hudu man kana aktharu tadlisuhu an du'afa wanda shi kuma tadlisin shi yayi yawa ya rawaito hadisi daga raunana daga masu rauni kuma yayi tadlisi wal majahil da wanda ma ba a san su ba ita kuma jahala ta kasu kashi guda biyu akwai jahalatul ainiya akwai jahalatul hal jahalatul aini ainiya wanda kwata-kwata ba a san shi ba ainihi da kuma ta hali wanda an san shi amma ba a san halin shi ba ana ganin shi nam ka baqiya bin walid ka baqiya dan walid sai martaba ta biyar alkhamisa man dhamma ila ilayhi da'af bi amrin akhar wanda banda tadlisin ma ya rabu da rauni a cikin wani al'amari daban ka abdullahi bin lahiya kama muhammad bin abdullahi bin lahiya abdullahi kai dan lahiya na shi wannan malamai banda ma raunin ga tadlis dalun wa hadithin mudallis ghair maqbul ina hadisin wanda yake tadlisi ne ba karbabbe bane ba illa an yakuna thiqa sai in mutumin sika ne ka sufyan sauri ka sufyan uyayna ka sumu imam malik da sauransu wa yusarrihu bi akhdhihi mubasharatan amman rawa an kuma ya rawaito karara cewa ya rawaito daga wani fa yaqulu sami'tu fulanan yaqul na ji wani iya cewa aura aituhu ya fa'alu ko na gan shi iya aikata duk da cewa an san mudallis ne amma saboda thika ne wannan sai ta ɗauke wannan matsala au haddathani wa nahwa ko kuma ya zantar da ni da makamanta wani lakin ma jaa fi sahihai al-bukhari wa muslim bi sigati at-tadlis an thiqat al-mudallisina fa maqbul dan duk abin da yazo a cikin sahih bukhari da sahih muslim da siga ta tadlisi daga thiqat mudallisin to wannan karbabbe ne litalaqi al-ummatu bima jaa fihima saboda al'umma gaba ɗaya ta karbu da abin da ya zo suka zo da shi bil kabuli min ghairi tafsilin ba tare da tafsil ba wannan kuma banda yan shi'a insha Allah sai mu tashi akan al-mufarrid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك